أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa baka mu da dawowa karatu da muke gabatarwa na muqaddimata adwa'ul bayan Allah ya kaddarci dai mun kai karshen wannan muqaddima eh da yake malam ya yi bayanin wani babi a karshe masail ta ta'allaqu bil bayan to kun san bayanin da galibi malami yake kawowa yana cewa mutlaqul amsal misalai da yake bayarwa kawai tunda sai ka shiga cikin tafsirin da ka iske nau'ukan suna da yawa haka ne ko to yanzu shi tafsirin qur'ani bil qur'an akwai wani malami ɗan ƙasar saudiya dr ahmad bin muhammad al-buraidi tafsirin qur'ani bil qur'an da sa tafsiriya wajen bayanin qur'ani da al-qur'ani shi ma ya kawo waɗansu matsaloli to muke sun sai mu haɗa su tun da babul bayani muke sai mu gabatar da waɗannan bayanai mai so wannan bayanin idan ya duba cikin intanet ma zai samun wannan muzakkira ne idan ka rubuta cikin google tafsirul qur'ani bil qur'an dirasa ta'siliya dr ahmad bin muhammad al-burai an gane ko ya samu doktora a jami'atul imam jami'atul imam muhammad bin saud al-islamiyya wanda binciken shi na doktora juhudu sheikh ibn uthaymeen fi tafsir wa ulumin ƙura'an littafi ne wanda an buga shi za mu karanta abubuwan da suke da alaƙa da wannan ilmi na albayan na biyu akwai wasu matsaloli da suke cikin wani littafi da ɗan harhaɗo waɗanda cikin ilimin tafsiri musamman matsaloli waɗanda akwai wahalar wani lokaci cikin malamai ma ana samun waɗanda suke samun iskali akan waɗannan matsalolin to yan Allah ya kaddari waɗannan duka sun shige kidan mun kai ƙarshen bayani kan wannan muqaddima sati na sama sai mu dawo da littattafanmu da muka saba karatu idan ba mu kai ƙarshe ba to sati mai zuwa za mu zo mu ƙarasa waɗannan bayanan an gane ko idan muka ƙarasa su kenan sai mu koma karatu mu irin yadda muka saba na littattafan da muke karatu an fahimce ni ko to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasu da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya muqaddimar da ya kawo ta cikin wannan shine ahammiyatu tafsirul qur'ani bil qur'an muhimmancin fassara alqur'ani da alqur'ani an gane ko kuma Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun kina Allah ya ce shi yake yin bayani shi da kanshi yake bayyana ayoyin shi kinan wanda yana da Allah ma yana tafsirin wadansu ayoyi a cikin alqur'ani yace wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun kuma yace kuma inna alaina bayana yace kazalika nusarrifu al-ayati wa liqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun duk wadannan sunan da Allah ya ce shi yake bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don ka bayyana wa mutane to wa zai bayyana mishi sai an gaya mishi sannan yake bayyana wa ai ina fata an fahimci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ya sami al-alfaz wal ma'ani ya bayyana lafuzan al-Qur'ani ya karanta shi a ji shi da irin lafuzan da Allah ya saukar da shi kuma ya bayyana musu ma'anar al-Qur'ani an gane ko ya bayyana musu da bayani ya bayyana su kusu kuma a aikace su gani an gane ko kuma ilimi abu ne mai muhimmanci wanda kuma gado ne na annabawa Allah ya rike alkawali a bayyana shi wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna amma malama ahlul kitabi sai ku su yi aiki da shi ba ina fata an fahimce to daga cikin abin da ke nuna muhimmancin tafsirin alqur'ani da alqur'ani mun san muna duniya wanda rikici ya mata yawa makiya addini kullun abin da suke so su kawo shubuha to galibi idan kana kawo ra'ayukan malamai ko ka kawo hadisi in dai akwai aya da ta fassara wata aya to ka fito shi matsala idan kana fassara alkur'ani da alkur'ani ko in ka kawo hadisi wani bai imani da hadisin kwata-kwata ba in ka kawo hadisi wani dalibi da ci maka malamai sun yi sabani ko ba ka nan bane tunda akwai hadisan da ake sabani kan ingancin su manyan manyan malaman hadisi maza ka sun yi sabani kansu ko ba ka nan bane in ka kama gana wani malami ne ce a shi bai da wancan malami ba ko kaza ko kaza ko kaza amma in ka fassara alkur'ani da alkur'ani to wanda zai cewa bai da shi ba musulmi bane sai dai in kuskure akwai cikin tafsiri ba sani ko mun fahimta na fata an fahimci domin idan muka fassara alkur'ani da alkur'ani kamar mun fassara magana Allah ne da magana Allah kuma babu wanda yake Allah sanin magana Allah ko ba ka bane ko dan adam shi na tin kawai ce ni da ka fassara ma magana ta kai ni sanin abin da nake na to balle Allah subhanahu wataala na biyu kuma abin da ke nuna muhimmancin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi irin wannan tafsiri domin wani wuri sai a tambaye shi sai ya ce to wannan ayar ga ayar da ta fassara ta misali da ayar ta sauka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm sabai hankalin su ya tashi an ce wa lam yalbisu imanahum bi dhulm basu tudan imanin su da zalunci ba to nan kuma zulmin na kira ne fi siyaqin nafi tufidu al-umum kiran ko kowa ko ba a cewa ba zai zalunci ba zai kuskure ba sai ce a'a ba irin wancan zaluncin kuke ba irin wannan zaluncin ake nufi ba zalunci ne shirka ba ku ji abin da Allah ya ce ba kuke jin lokacin da kuma da yake faɗa madansa inda shirka na zulmun azim kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ne ya sunnanta wannan tafsiri ya fassara wata aya da wata aya duk da yake kissa ba guda ba wancan kissa annabi Ibrahim ce wannan kissa Luqman ce an gare ko wannan kina ya nuna ana fassara wata aya da wata koda sai yake su ba guda bane inda ma adabta su daya na biyu kuma ya nuna ana at-tafsirul mawdu'i a tattaro ayan da suke magana akan wani maudu'i a fassara ayar ita domin bi domin nan ya fassara az-zulmu da az-zulmu kuma maudu'in su duka ash-shirku ne wannan dalili ne na tafsirul qur'an bil qur'an kuma dalili ne na tafsirul maudu'i li ayat wa suril qur'an li ayat al-qur'an da zamu ci mun fahimta ko to kinan wannan yasa tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi kinan zai iya zamantowa waɗansu suna iya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan fanni wanda da ke cewa ba tafsirin Qur'an bil Qur'an gane ko kuma malaman tafsiri za ku iske a kodan da sun ka dauki wannan manhaji sai su dauki wannan manhaji da tafsirin Qur'an bil Qur'an wani zai zamanto dukkan alqur'ani yayi ma wani kuma sashen alqur'ani ala ayyati hal dai duk inda wani zai kuma dauki cewa duk inda ya ci wadansu ayoyi masu bayani kan wannan zai tafsirin Qur'an bil Qur'an kuma shi tafsirin qur'ani bil qur'ani yana bukatar tadabburi domin ba haka ne kawai zaka zabura ka ce wannan aya ta fassara wannan ayar mun gane ko in riwaya ce hadisi ya inganta magana ta kare ya tabbata in kuma hadisin bai inganta ba kuma shike amma in kai ne kai ijtihadi to sai kai tadabburi domin kafin ka ce wannan aya ta fassara wannan sai ka samu dalili wanda ka tsaya kai tadabburi in babu tadabburi bai yi shi kuma tadabburi abai wanda Allah ya umuri da shi afala ya tadabbaruna alquran ko ba ka da bane ha wani yana cewa wannan aya ta sauka kan munafikai to da munafikai da musulmi ba fi cancantar yayi tadabburin alqur'ani musulmi walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira akwai irin tamkar ta afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha cikin suratul qital suratul muhammad to anan sai ake hattara da yace walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira da ba daga wajen Allah yake ba da an samu sabani mai yawa to sai ya nuna cewa to tun daga wajen Allah yake an samu sabani kadan a'a ba haka ake nufi ba da ba da wajen Allah yake ba ana magana ne inda ba da wajen Allah yake ba ba ana nufin tunda daga wajen Allah yake yanzu shi wannan magana ba cikin ta ake ba ana magana ne ba daga wajen Allah yake ba da wannan za a samu sabani mai yawa ba yana nufin in ya zo daga wajen Allah ba za a samu sabani dan kadan Allah ba a samu kuskure cikin aikin sa sannan kuma ikhtilafan kathira sabani mai yawa shi yasa wani malami yake cewa idan masu wallafa littafi suka yi kuskure in dai ba da gangan bane babu matsala don Allah ne da kai shi ce walau kana min inda ghairi llahi lawajin fi ikhtilafan kathira kenan wannan ɗabi'a ce ta dan adam a samu ikhtilaf amma a bari har a tabbatar da cewa kuskuren an samu kuskuren an samu sabani dan wani lokacin kawai kiyayya ce da hasara ke rufewa kawai kace an yi kuskure an yi kuskure an yi kuskure mun fahimci nan ko to sannan kuma sabanin nan ana nufin warware juna ma'anar ma'ana wani hukunci ya warware hukunci ko kuma wata ma'ana ta warware ta ma'ana shi ne abin da ake nufi an gane ko ba ana nufin sabani dukkan sabani ba domin ayoyin qur'ani wadansu sun fi wadansu tsawo kadiba sun tafsirin na imamul qurtubi yayi bayani akan irin wannan wasu surori sun fi wadansu surori tsawo ko ba karamba ne a to an samu sabani ai ba irin wannan sabani ba qira'at shi kuma sun bambanta wata qira'a ta bambanta wata qira'a a wasu dan sura ne wanda duk ba shi ake zance ba nan a ana rubuta sabani wanda yake na wata aya ta warware wata aya ko na hukunci warware hukunci to wani zai iya cewa to ai akwai annasi wal mansur hukunci ne kuma an tashi akan shi ko ba ka nan bane a shi annasu ba warware hukunci bane a'a Allah ne ya sabkar da hukunci sai ya san lokacin da ya dace ya dauke wannan hukuncin sai ya dauke shi ba ta nakudi bane aka samu shi yasa ce al'ada khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'fa ya sani ya sani ya sani ko wa alima anna fikum da'fa aw dhikra an gane ko to shi tafsiri akwai maganganu na malamai za ku iske wasu sai sun sama ƙa'idodin ulumul qur'an cikin tafsiri amma in muka dibi shi tafsirul qur'an bil qur'an shine kawai bayanin mi bayanin al-ma'anul al-qur'ani shine kawai tafsiri ka bayyana ma'anar al-qur'ani shine tafsirin al-qur'ani mun fahimci wannan to in tafsirul qur'an bil qur'ani yake nan ka bayyana ma'anar qur'ani da mi da ayata al-qur'ani in tafsirin qur'ani ne da hadisi ka bayyana ma'anar al-qur'ani da hadisi in tafsirin qur'ani ne da maganar sahabbai bi aqwalis sahaba ka bayyana ma'anar alqur'ani da abinda sahabbai suka faɗa in tafsiri da aqwalut tabi'in ka bayyana alqur'ani da abinda tabi'in suka faɗa in tafsiri ne bil lugha ka bayyana ma'anar alqur'ani da yaran larabci kuma su ne wadanda masadir guda biyar na tafsirin alqur'ani masadir tafsirin alqur'ani bil qur'an masadir tafsirin alqur'ani ko ka fassara alqur'ani da alqur'ani ko da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda inganta ko da mi ko da magana ta sahabbai ko da magana ta tabi'ina ko kuma da yaren larabci su ne masadir ina ba ta amfici to shi wannan bayanin alkur'ani da alkur'ani akwai hanyoyin da ake kai zuwa gare shi hanyoyi turuk na usul ila tafsir alkur'ani bil qur'an na farko shine na alwahyi ay wahyi ko ba ka nan bane tunda qur'ani wahayi ko ba ka nan bane to wani wurin ko da wahayi ne an gane ko wahayi kala biyu ne ko ya zama tona alkur'ani ko ya zama tona min na hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk da haka shi alkur'ani wani lokaci sai ka iske bayanin shi ya zo na alkur'ani wato sarihi kamar abu ne wanda yake a fili yake kowa na iya fahimtarsa Allah subhanahu wataala ce was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq sai ce mi an najmu thaqib shine at tariq ya fassara shi kuma wannan bai bukata sai an sha wahala kamar misalin kuma inda Allah subhanahu wataala ce alqari'a mal qari'a yace mi wa ma adraka mal qari'a to gashi nan yawma yakunu nasu kal farashil mabsuf wa takunu al jibalu kal ayn al manfush kuma malamai suke cewa in ka ji ya kawo wa ma adraka to shi na kawo amsa an gane ko wasu suka ce banda wuri guda alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa shi kenan nan bai kawo amsa suka ce wannan wurin kawai aka samu amma in ya kawo fi'ili mudari ya ce yudiri ka to bai kawo amsa yas'aluka an-nasu anis sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba nan bai kawo amsa ba wa ma yudrika wa ma yudrika bai kawo amsa amma wa ma adraka sai kawo amsa an gane ko amma suka ce banda wuri guda cikin al-haqqa nan kadai ne ce wa ma adraka kuma bai kawo amsa an gane ko to duk da haka shi tafsirul qur'ani bil qur'an din akwai wanda ke zuwa zahir akwai wanda kuma sai an yi safari qul huwallahu ahad allahu samad an gane ko lam yalid wa lam yulad wasu sun kace lam yalid wa lam yulad jumla jumla ce mustaqilla wasu kace a as-samad shine lam yalid wa lam yulad kamar innal insana khuliqa halu'a ko ba haka ba wasu kace to idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'a jumla ce mustaqilla wasu kace a shine tafsirin halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manua kaga wannan ya koyi ba kowa yake ibin da shi ba mun fahimci wannan sai kuma tafsirul qur'ani bil qur'an ta fuskar turuq wadanda malamai suke bi manahij suna cewa akwai jinsin shi akwai almuttasil akwai almunfasil in an kace tafsirul qur'ani bil qur'an akwai almuttasil wanda ayat da ta fassara aya ta zo bayan ta kai tsaye kamar wannan وما أدراك ما الطارق ستمي النجم الثاقب متصلني وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث متصلني كما قال لي إن ونين ذكوا ذوق فسرة الذين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ستمي الذين يؤمنون بالغيب تفسير القرآن بالقرآن المتصل afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi allahi wa la yanquduna al-mithaq ko ba kana bane إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه تفسير القرآن بالقرآن المتصل تسيكم المنفصل المنفصل وندا آية لا تفسر آية بعد يجري سكبا to wannan kuma kala biyu ne yana iya zamantowa munfasil fi nafsi sura aw fi ghayriha surar cikin ta ne wannan munfasil kin yake amma ba hade suke ba da yace hudan lil muttaqina ko ba hudan muttaqina ba ko sai ce laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as salata wa ata az zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun kaga wannan aya ta fassara sifofin masu tsoron Allah da ayyukansu kuma cikin suratul baqara take amma ta fassara almuttaqina amma ba kai tsaye ba domin ba ita ce ta zo bayan ta kuma yana iya zamantowa munfasil amma fi ghairi sura ba cikin wannan sura ba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ko sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu sai ce mi uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون تكسبوا في المتقين تو أنا متصل نيدا منفصل سنكهب إن ممكن لسورة آل عمران متصل ني دون يأتي أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء in mun kalli suratul baqara hudan lil muttaqina munfasil ne fi ghayri sura mun gani sura ta biyu ta tafsirul qur'ani bil qur'an bayan cikin alqur'ani sai kuma abin da yazo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake ya inganta an gane ko wannan shine kenan ta fuskar wahayi sai fuska ta biyu shine ra'ayi da ijtihadi ba ra'ayi zalla ba in ka tana kiran ra'ayi ra'ayi ra'ayi wanda bai tare da nassin da ya karfafa shi akwai ar-ra'yul mahmud akwai ar-ra'yul madmum ijtihadi shine ra'ayi muayyad bin nas wanda an yadda da shi ra'ayi kawai ka zamna ka ci to ka koshi ka hudu ta magana wanda ba a yadda da shi to in ka ji an ce tafsirul qur'ani bil qur'ani in dai ba na wahayi bane wanda an ka samu cikin al-qur'ani ko ko aka samu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan sai zaman to ijtihadi ne akai to shi wannan ana kiran shi tafsirul qur'ani bil qur'ani ta fuska an fassara qur'ani da qur'ani amma ta fuskar ijtihadi saboda wani mutum ne yayi kokari yayi shi tana yiwa ya samu dacewa wajen hadawa tana yiwa ba zai samu dacewa ba ban sani ko mu fahimta ba to miye hujjar shi hujjar shi in ya inganta magana ta rike ta kare in Allah ne ya fassara ai magana ta kare ko ba haka nan bane in kuma hadisi ne wanda ya inganta ai magana ta kare don babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin qur'ani bayan Allah to in kuma wani mutum ne ya ishtihadi to sai a kalli ishtihadi shi shi nassi da abinda za a kallo shin wannan qira'ar da aka fassara da ita mutawatira ce shine abin kallo in ta inganta wancan ta inganta magana ta kare ta fuskar sanadi ta fuskar matani shin hadin da an kai yayi ko bai yi ba don tana yiwa a hada amma bai yi ba hadin bai yi ba ba sani ko mun fahimta ba to za ku ga wajen hadawa wani lokacin ana samun wato rashin dacewa misali wasu da suka fassara Allah ya ce sun masabila yassara hanya Allah ya saukakar da ita suka ce asabil kun gana ana nufin abin nan hanyar da adam zai fito an gane ko za a haife shi wasu ka ce a asabil na ana nufin hanyar ta alkhairi ko ta sharri da Allah ya ce inna hadainahu sabila in ma shakin wa in ma kafura to duk da ke kalma ta as-sabili as-sabili ce kaga sun yi kama da juna ta fuskar lafazi amma siyakin ba guda bane ya fi fitowa fili sun masabila yassara Allah ya saukaka hanyar da adam zai zo duniya ina fata ku ce domin in ba da Allah ya saukaka hanyar ba lokacin da za a haihu mutum za ku ga akwai wasu ruwa da suke gabata sai su sa wurin yayi sulbi sai wurin yayi fadi sai da adam ya fito da ba dan haka nan ba da wurin ina fitowa za su yi wahala mun fahimci wannan likitoci sun san wannan kuma kamar waɗansu da Allah ce wa ayatul lahumul laylu naslahu minhu an-nahara fa idahum mudlimun Allah ce aya ce gare su wadda take nuna akwai Allah kuma mai tafiyar da al'amura irin yadda yake so nas al-laylu dare naslahu minhu an-nahar muna zari yin cikin shi an yi isti'ara domin asalku shine kamar a doko akuya a fede ta koko dabba a fede ta amma sai aka kamar amfani da kalmar tafida ma'ana ana zira ana fitar da shi daga gare shi to wani sai ce abin da ake nufi da naslahu shine yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl kaga ai wannan ba shi da alaka wannan sanyawa ne wannan kuma zarewa ne ba dai suke ba amma dai ya so ya tafsirin qur'ani bil qur'an kamar wadanda anka ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sun ka ce waja'a amru rabbika sai suka kaddara amru saboda su a wajen su ba a danganta zuwa zuwa ga Allah a yan Allah danganta maka shi fi'ili ya tabbata sai dai yaya yake amku musibatun da Allah bai nuna cikin as-sawa'iqul mursala ibn al-qayyim da yazo kan wannan yace a'a Allah ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika kaga aw ya'ti rabbuka sai da kawo rabbuka din yazo sai ya ce aw ya'ti ba'du ayati rabbika to zan sai ka ce a amru rabbika a shi da kan shafa dai rabbuka din sanai fadi ba'du ayati rabbika da haka wannan magana ba za a yi amfani da ita ba to ina ne ake samun masadir na tafsirul qur'ani bil qur'an na farko tafsiri na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara aya da aya magana ta kare ko ba haka da bane shine masdar na farko cikin cikin hadisai in kan bincika kaga cikin littattafan hadisi kana ganin kutubut tafsir zaka an ce kitabut tafsir ko ma cikin sahihul bukhari sahih muslim da sauransu in hadisi ne marfu'i to in kuma na sahabi ne to sai a tsaya in abin da ra'ayi ne bai da shiga ciki ya zan tafsiri na manzo in kuma abin da ra'ayi ne yake shiga to ya zan ijtihadi ne na sahabi mun fahimci wannan ko akwai mawqufun lahu hukmun raf'i akwai kuma mawqufin wanda bai da hukmun raf'i misali irin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullah bin Mas'ud an gane ko wanda Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi da sauran malamai inda Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amru hum muhtadun sahabbai shaqqa zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sun kaji wannan aya sai suka ji tsoro wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ko wani irin zalunci kun kace to kaga ayyuna la yuzlimu nafsahu wa bai zalunta kansa zalunci karami da babba ai ba masumi kake ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mun zo Allah tsira da binci Allah subhanahu wa ta'ala shi laysa huwa kama tudununa inna ma huwa kama qala luqman ibn ibn in ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim tunda ba san fahimci to kira kaga ya fassara an gane ko to sai nan wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani da alqur'ani wanda ke cewa babu fassara alqur'ani da alqur'ani kaga akwai fassara abu na biyu an gane ko hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id ibn al-Mu'alla manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani ko wal qur'an al azim alladhi utituhu hadisi ne cikin sahih al bukhari ko ba ka rabbi kaga Allah yace laqad atinaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim kenan ya fassara wannan ayat wa laqad atinaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim cewa ita ce suratul fatiha an gane ko cewa su ne sababul tiwal ko ko wasu surori da ake cewa al mathani malamai suka ce a sai dai kalma ta almasani wani lokaci tana da ma'ana ta loha an fahimce almasani abinda ake yawan maimaita shi Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabun mutashabihan masani nan ya shahi dukkan qur'ani an gane ko almasani ko ko surorin da ba su kai aya 100 ba an gane ko to wannan ta fuskar wani istilahi ne amma ba istilahin qur'ani ba na ba ta fice ne amma nan saba'an min al-masani nan fatiha ake rufi don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara da ita cewa sabu tiwal ne an gane ko wannan bai tabbata ba shi yasa Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace zancan a ce sabu tiwal ne a a ko ko a ce a a da sabu al-masani yana dukan fatiha yana dukan sabu al-masani yace a a don dalili manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hiya sabu al-masani wal qur'anul azim kuma ita ce alqur'ani mai girma to ai fatiha ba ita ce alqur'anin ba ko ba ka nan bane a to ita ummul kitabi ce ita ce uwar littafi shine abin da ake so a ci kenan qur'ani mai girma fatiha ce amma sabu tiwa in ana yawan mai karatun su ta fuskar wannan ana ita da su masali amma ba wannan nan cikin suratul hijr ba su ake nufi ba dan suratul hijr ta sabka ina eh suratul hijr makkiya ce to su ko sabaqut tawaifa baqara madaniya ce ali imran madaniya ce nisa'i madaniya ce ma'ida madaniya to an'am makkiya a'raf makkiya to sai amfani madaniya tauba madaniya ko da mun dauki sabab tiwan amfani ce ta bakwai ko ko tauba ce ta bakwai ko wadansu ce suratu yunus ce ta bakwai tunda akwai ayyuka daban-daban ko ba haka ba to duk da haka nan an ce an bashi sab'an min al-masani to a makka ne an kai wannan zance to su ko bakwai din ba su cika ba a makka ko da wadansu makkiya ne wannan yake da maka cewa fatiha ake nufi sab'an saboda tana da ayoyi guda bakwai mun fahimta ko misali kuma hadithi na abdullahi bin umar inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafatihul ghaibi khamsu mabudin gaibi guda biyar ne ko baka nan bane imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi inda yake cewa thumma qara'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta abdullahi bin umar inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunzilu al-ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir gani ko to kenan wannan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu ya fassara to tunda ya fassara ai magana ta rage ta kaki ina fata a fahimci dole dalibin ilimi sai ya ya hatta da dai sauransu inda za ku iske arwaito amma a yi kokari a tabbatar da riwayar ta inganta shi yasa ibnu jarir tabari ya yi tafsiri daga salaf ya kawo hadisai ya kama nuna sahabbai da tabi'ina ko ba haka ba da sauransu to sai ka nemi taba'a wanda aka yi tahqiqin ta tahqiqi na Ahmad Shakir Sheikh Ahmad Shakir ko kuma tahqiqi na Mahmud Shakir ko tahqiqi na Abdullah bin Muhsin turki ko kuma tahqiqi na Ustaz Dr. Hikmat Bashir duk da shi bai kare ba amma muna fatan Allah ba shi ko ya kare kuma yana littafi as-sahih al-masbur min at-tafsir bil ma'thur kadiba ta ya kawo shi ko ka nemi tafsiri na ibn kathir taban da aka yi tahqiqin ta sahihu tafsir ibn kathir ko ba ka nan bane ko malamai da suka yi irin wanda daban-daban ko kuma ka nemi wani littafi mawsu'atu tafsir bil ma'thur mujalladi 24 ne ustaz dr musaid ad-dayyar ya rikice wanda suka shugabanci akan ta sai ka tattara waɗannan ka diba duk asarkin da suka zo in sun inganta kakka sai ka fassara da asarkin da bai inganta ba an gane ko in kuma an yi sabani to in ka bi waɗanda sun ka ce ya inganta sai ka fassara in ka bi waɗanda ba su inganta shi ko kuma abin nan ba sai ko mun fahimta ba na biyu wuraren da ake samun tafsiri tafsirin qur'ani bil qur'an bayan cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai kuma tafsiri na sahabbai domin su babu wanda ya kasara alqur'ani bayan Allah da kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam dan akwai abin da duk duniya babu wanda ya san hakikanin shi in ba su cikin qur'ani لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إنا وإن الشجرة تكي أنزل wani ne shi na ita dai makka ne na to mun ji makka na tana ina can wajen sulhul rabiya to tana ina an ce sai na umar ya sa misali kaga banda waɗanda an kai mu baya abba wanda ya san wannan shajara shi yasa ya a sake ina a yawan da ita yashi ke da mani shesa suna da mazaya kuma su larabawa ne tun larabcin bai gurbace ba kuma sun yi imani da abin kuma tare da suna abubuwan ƙur'ani yana sauka ne suna samun shi da dimi-dimi kai sai ka zo yanzu duk bayan ma akwai abubuwan da baka sani bacin ƙur'ani ka danganta jahilci zuwa ka sa habbai ko ka kafirtar da su wal iyadu billah Allah ya mu da su kun ga sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana an karanta aya wa idan nufusu zuwijat yace humar rajulani ya'malani al'amala fayadkhulani bihi janna gari ku mutane da su yi aiki sai su ga aljanna wa qala sai yace uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum qala duraba'ahum duraba jam'i ne na darib ya an ce darib ba wanda an ka buga ba ko ya buga duraba na ana nufin tamkasu wani lokacin a kira abdura tsaran mutum irin shi an gane ko wanda kuke karatu tare da shi ko fanni guda sai a ce abdurabu tsaran ka ne cikin wannan fanni ba zo da sai shekaru sun zo ɗaya ba an gane ko kenan na azwajahum ba ana nufin matansu ba uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum ana nufin turaba'ahum tsaran su tamkasu cikin wannan aiki ba ana nufin matansu ba don ba dole bane matarka ta shiga aljanna ba dole bane matarka ta shiga wuta ba dole bane mata da miji su shiga aljanna tana yiwa da mata da miji su shiga mi aljanna tana yiwa mata da miji su shiga mi wuta abu lahabin da matar shi ina sun kai wa mar'atuhu hamalatul hatab duk sun yi can ko ba ka da bane matan manzo matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ina aljanna fir'auna yayi ina matar shi ta yi ina وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أه النبي نوح دلوط سنينا ماذا سنينا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار كنا كاغا وازواجهم بأنا لفن دك كافري ما تشي wuta za ta shiga ba wa allai salil insani illa ma sa'a wala taziru waziratun tuzra ukhra to kaga wani zai ce ushurul ladina zalamu ko koron da sun kai zarunci wa azwajuhum da matan su kaga an yi banda ya kai matan fir'auna wuta na ba san fita da haka wani lokacin sai kai har tara da asalin yare zauju tana nufin mata zauju tana nufin miji duk cikin alqur'ani babu inda Allah yake zaujatu duk cikin alkur'ani ba wanda Allah ce zauta sai dai zautu wa kulna ya adamu sukun anta wa zautukal janna to amma shin zauja kuskure ne ko ba kuskure bane malamai suke a shi zauja larabci ne fasih amma zaujun a cikin mace zaujun shine afsah shine mafi fasaha malaman fiqh sun kace to mu dai mai fasaha na abar mu da shi don in mutum ya mutu mun ka ce mata zaujun ba mu sani ba shin namiji na ya mutu kuma ce an ka ce kusa ta ku ce mata sun ka ce a duk da nan ba a zahin gari a ce dai zaujatu ko ba garan ba wajen rabon gado su kuma malamin da suka ce a a mun ba dai a dai bari mu sa ta on din nan saboda in mun sa ta mun huta wajen bambantawa dama larabci galibi ana bambanta tsakanin namiji da mace da miji da ta'un muslimun muslimatun mu'minun mu'minatun ko ba garan ba kuma ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da cikin matansa wadansu suka ganshi tare da matarsa suka yi gaugawa sai kira su ce ala risri kuma ku tai saddu saddu innaha zawjati kuma ga nan bane mata ta ce yasa in kana ustazu duk inda ka san za a samu shubha ka guji wannan masu son su bata addini kullum suna jiran a samu shubha kadan an gane ko kaji sha'ir ya ce summun idan sami'u khairan zukirtu bi wa in zukirtu bi sharrin indahum azim kura ne da idan sami'u khairan zukirtu bi in an faɗi alkhairi na dubu sai ka kaman ma ba su kura ne da wa in zukirtu bi sharrin indahum azim da an ce na yi wata dan makarushi ga dan sai duniya ta jiya in yasma'u min ribatan minni taru biha farhan wa ma sami'u min salihin dafan in sun ka samu riba wani abin da akwai shakka game da ni an samu wata ɗan muskila da ya aikata tsaru biha farhan sai su tsira suna yin farin ciki wa ma sami umin salihin dafan in sun kaji magana ta kwarai sai su turbuɗe ta ya sa nan da duk abin da ya sa duniya ta rikici ke tun ya samu alkhairin wani dubu duk ya manta da shi ya ɗauko kuskure shi guda ya tallata ma duniya amma in wanda yake so ne sai shi koyin shirin shi dubu in yi alkhairi guda ya tallata ma duniya kayan aikin banza domin shi ba wancan yana da makiya ko ba ka da bari sai su tattaro 999 su watsa ma duniya an fahimta yasa wannan abubuwan ka ba kanka lafiya kun fahimci wannan ko to kalima ta zauja ne fasiha ce amma ba afsahu bace qur'ani kullun zauje ke cewa shi yasa malaman balaga ta alqur'ani waɗanda suke dubin yadda jimlolin ƙur'ani da kalimomin alƙur'ani suke da usulubin ƙur'ani da manahijin ƙur'ani da kulliyatul ƙur'ani suna kallo suke cewa shi daga cikin adatul ƙur'ani don bincike ne mai yawa da manahijin ƙur'ani da asalibul ƙur'ani cewa in ka ci ƙur'ani ne ne imra'a imra'a to zaujuha to shi imra'a an gane ko shi na da mufradun ne la jam'a lahu min lafzi bai da jam'i cikin lafazin shi imra'atun mace nawa imra'atani farajulun imra'atani mimman tabawna to jam'in imra'a ana cewa imra'at babu shi to shi ko an-nisa'u jam'un ne la mufrad lahu min lafzi baka ta annasa'atu to baka da sai ka san irin wannan anwa'ul jumu'u fi lughati al-arabiyya wa anwa'ul mufradat duk dalibai ilimi lokacin ba su hankalta ba mun ji wannan ko to amma duk da yake kalima ta zauju tana nufin miji kalima ta zauju tana nufin mata kalima ta zauju wani lokacin tana nufin mata da miji ya an ka ce huma zaujun ana nufin su ma'auratan juna ne kalima ta zauju wani lokacin kuma tana nufin a'a ba abu biyu ba nau'uka فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أنواع من نبات شتى ها amma malamin balaga suka ce in ka ji qur'ani ya ce imra'a to ka tabbatar da akwai matsala duk da ita kalma ta imra'a ba ita a'a uslubi ne na qur'ani shine da kiga muku al-kulliyatul qur'aniyya da al-manahijul qur'aniyya da al-adatul qur'aniyya da ka ji qur'ani ya ce imra'a akwai problem there is problem il y a des problèmes mais par saki amma da kaji qur'ani ya ce zauju to an harka ta tahiri ne uslubi ne da ada ta alqur'ani to bi dalili ba kai ba mine ne dalilin ba wai ka zo a faɗi magana ba kusan duniya da mutunci san neman dalili ta wani bi ma da gangan tursa saka da zai ka kawo dalili ko ba haka ba to imra'a ta zo a cikin suratul masal tabbat yada abi lahabin wa tabbat ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب امرأته ما ترى أبو لهب أكو مسألة أبو بابو وتجهنم لها there is problem ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أكو مسألة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كاجيا النبي ني nuhu yana cikin ulul azumi na rusul lut yana cikin rusul amma ba su sun yaudare su ba yaudara ta su je su yi zina ba a'a sun nuna musu na tare da su amma su yi imani ba shi yasa suka ce asalin munafiki na farko a duniya ba ta annabi nuhu ce don kafin annabi nuhu mutane sun kasance akan mi akan tauhidi to ita ku sai aka bada labarin ta zama munafika su ko wadancan suna shirka kenan awwal munafik ta hanyar istinbat to imra'atu nuhin yace imra'atu nuhin bai ce zawju nuhin ba da zawju nuhin وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون akwai masala ko babu me yasa wanda aure da shugaban wato babban kafiri innahu kana aliyan min almusrifin agani to qalat imra'atu alaziz alana hashas alhaq ko ba kana bari akwai masala ko babu akwai mace tana kaunar wani wanda ba mijinta ba ai babban tashin hankali ne امرأة العزيز امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كاجي امرأة امرأة امرأة إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة أكو مثلا أكو بابو تقول ها أأغا تدى سكي ملن ciki ta ce na zartu laka ma fi bazzani abinda a cikin cikin ta ai wallan da dan eh ban ji ba eh tana arwashin ta aiwa amma da an ɗauki ciki ai an san dai inda ba hukunci da Allah ba sai dai zai aiwa kuma ta haife ta falan ma wada atha rabbi inni wadatuha unsa ina ba zalbi ha wajen haihuwa an samu da mace da ta aiki annabin Allah muharrar ce tun da an barta ta yi ibada maryam ai sai ta an kai duk da yake tana mace ta yi ta bi abin da ake so ta madalla mijinta ya mutu a wannan lokacin arama yana tare da masakin kasance arfada akwai matsala arama ka san mai wanda ke tare da talakawa ya fi sanin matsalolin su kana tare da marayu da matan da mijin suka mutu kai ka sa adadin duniya take ciki ba ba ka dole kana da dalibi sun kai talatin suna zuwa makaranta duk iyayensu sun mutu ba mu kudin wata sai dai a ta yi haka nan ala dai ruwan guda su zakariya ya ce mi wa mura'ati aqil matata imra'ati imra'ati aqil ba ce aqiratun ba dan da namiji da mace duk ɗaya akwai abin da mace da mace duk ɗaya a larabci mace sai a ce ha'id ba sai an ce ha'id ba dan ba a taɓa samun namijin daga haila ko ba ka nan bane hamil mace mai ciki ba a ce ba sai an ce hamila ba don babu namijin da bai ɗaukar ciki ko ɗan luwaɗi bai ɗaukar ciki sai dai a luwaɗi amma in an ka ce hamila akwai inda ake sa tamu in ya zama to ɗauka ne ba ta ciki ba ɗauka ga kai ko ga hannu sai a ce hamila don namiji na ɗauka ga hannu mace na ɗauka ga hannu an gane ko to alamai mu dai can cikin maryam ma ce wa kana timra'ati aqira sheikh muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya ce nan bambanci tsakanin ali imrana da maryam cikin ali imrana ya ce matar shi ba ta haihuwa amma cikin maryam sai nuna a'a tun tana budurwarta ne don ya ce wa kana timra'ati a aqira shi yasa lafuzan alqur'ani ka rika kallon menene ya bambanta can da can sai kai bayani mun fahimci wannan to duk da kaji in ka ji imra'a akwai matsala ko babu matsala wa mar'atan mu'minatan mace in ta gabatar da kanta ga annabi to malla gwamnati kai ka dauke shi da sauki haka rawa kalla don dai kana son dai ka dawo matsala mallan mace da ba ta aure ba ganin mata suna ta yawa kai problem duk inda kace imra bari ba ba kanka lahiya mace babu aure da daddare sai nishi an ci an koshi musamman ɗayan manya shi yasa suke ta sayo wannan al'aurar ta turai suke ta lalata da ita ko su sayo rogo su ba su san ‘ya'yansu su yi aure sai sun samu babban diplom ita kuma mace ta ta koshi ta je ta zina na fata mu ce duk kasashen da koshi a akwai to zina za ta yi yawa in ba ya aure ba an gani ko amma wa kunna ya adamu sukun anta wa zawjukal janna adamu mumini ne mata shi kuma ji zakariya din nan da aka ce mata shi wa mar'ati a'ir ko wa kanat mar'ati aqira sai Allah ya ce a cikin suratul anbiya wa zakariya إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا زوجا kawai yawancin ya haici a yi kuskure zauja kaga ta kuma zuwa mun gane ko da haka akwai balaga ta kalmomin alkur'ani ku neman littattafan da suke bayani kan balaga ta alkur'ani an gane ko akwai da tafayin dama to wannan kenan wurin da ake samun tafsirin qur'ani bil qur'an masdar kishi nabi bayan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wajen sahabbai ana samun suna tafsirin qur'an bil qur'an an gane ko kuma hasan dan ali radiyallahu an jika manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce wa shahidun wa mashhud yace ash-shahid shine muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kenan kakansa thumma qara'a fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يجي يوم القيامة شيء مشهود ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود akwai riwayar ibn Abbas radiyallahu anhu turjumanul Qur'an da yazo wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadha fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula Allah ya kama fir'auna saboda abin da ya aika aikar da aikata nakala asirin shi azaba ne ko na sakamakon azabar da abin da ya faɗa na farko da na ƙarshe na ƙarshe daga farko to al'akhiratu wal ula ya kamata a ce al'ula wal akhira ko ba ka da bane domin sai an fara da farko ake ƙarshe ko ba ka da bane eh da na farko ake cewa da na ƙarshe ko na ƙarshe da na farko na farko da na ƙarshe to nan kuma yace na kana al'akhiratu wal ula alwawu la tufidu tartiba والذين يبيتون لربهم سجدا to yan ana sallah sujjada ana yin sujjada wa kiyama ana tsayuwa in za a sallah ta masu hankali wanda Allah ce ana da miya ke farawa yanzu duk irin waɗannan shigoyin ku rinka sanin yadda ko da an fito maka kana da shirin abin da za ka faɗa ya ce to amma al'ula fahina ƙala ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce bai san akwai abin bauta wanda ba shi ba kaga ya ɗauki kan shi abin bauta wa amma al'akhira fahina ƙala ana rabbukum al'ala to wagga ta ƙarshen ta fi bala'i bisa ta farko don cewa babu bin bauta ba dake da arrabu ba arrububiyya tufidul khalq wal milk wat tadbir ya nuna shine ya halitta shine ya mallaka kuma shine yake tafiyar da al'amura kuma babban ƙarya ce da babu irin ta don bayan wannan kuma ya nuna a bayan da wannan yace rabbukumul a'la ya nuna akwai wasu alloli akwai rububiyya ya nuna kamar rabbu rabbu suna nan to shine a kokan kwata kwata na alloli bayan ya ce shine rabbu ba ma ilahu ba kuma cikin rabbun shine oga kwata kwata babu ƙarya da ta kai wannan an fahimce to shi ne al'akhir kaga wannan kuma ƙarya ce wadda fir'auna yi to shi sadu waɗanda sun kai inda ajin rububiyya ƙarya su take zahin bayyana namaruz wanda suke kira namaruz duk da yake ba su nasi da ya tabbatar da sunan shi namaruz ba sarki ne wanda suka tattauna da ibrahim ko ko allazi hajja ibrahim fi rabbi yana atahu allahu mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر kenan sai dai mutum ce abota mai amma da wuya ce shine Allah ubangiji a a shi yasa malaman balaga ta alqur'ani suka ce annabi ibrahim da yace alladhi khalaqani fa huwa yahdim sai kawo huwa dan wani na yace shi ke shiryar da kai wallazi huwa yut'imuni wa yasqi sai kawo huwa yut'imuni dan wani na cewa shi ke ce da kai shi shiryar da kai wa idha maridtu fa huwa yashfi nan bai ce wa idha amradani ba sun kace ta'adduban ma Allah duk da ke Allah ya sanya mishi wannan cuta amma bai ce wa idha amradani ba kuma cikin Qur'ani yawa gare shi aljannu sun kace wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rashida sai arada bihim rabbuhum urida biman fil ardi an gane ko siratal ladina an'amta alaihim amma ghairil maghdubi alaihim bai ce bai ghairi alladhina ghadibta alaihim ba ta'adduban ma Allah kuma cikin Qur'ani yawa ne shi wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur bai ce ba ka turo min cuta an gane ko massani ad-dur da sauransu shi yasa yace amma safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر ستمي فأردت أن أعيبها ستنيني نسو ذلك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما فأراد ربك بيتي فأردتها ذلك إيه وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ستمي فخشينا ke sayar da mai da damirin zuwa gare shi an yi rika hukuma tsogiya da kufra fa'aradina an yi bdila huma rabbuhuma ta'adduban ma Allah balaga ce ta alƙur'ani sai ka koya wallahi baka koya ba sai sun zo sun maka zaman kanka ka ji mutum na ta yadda fa'idodi baka san inda suke baka koma ka ce ai ba haka nan na ba mm bari ta yi karatu kai ba ka faɗi kowa ya faɗa kowa ya ne ma addini aiki dalilai ake kallo da bayani kakka ɓata ba kanka lokaci in kaga mutum ya gware nemi ka san ta ina da yake samuwa kuma ka kalla ka san yadda ake yi yawa ne yake hada usulubin shi yawa ne yawa ne ka samu usulubi da dama kai za ka koya ka iya ka tsaya ka ce wani bai iya ba wani bai iya ba wani duk na yanka ka kare ko bai iya ba to kai da kuma kan iya kuma aka kai ba abin yaron tambada ke a tambada kai ka ce wani bai iya ba wani bai iya ba wani bai iya ba kuma kai da kan iya kuma ba kai ba ka ba ta makanka lokaci kowa yana gata babba na rayuwa a ilimi kai ba ilimi ba a duk al'amari da duniya gata shi ne ka iya duk in baka iya ba duk wanda ya ma gata aikin banza ne yasa cikin harkar ilimi kaka sa tsammanin dan kana tare da wani dan siyasa ko mai kuɗi ko wani mai mulki ko wani wata jama'a ta daure ma gindi ko wata ko kai kan wata kasa kaza ne ko jami'a kaza ka kare ke ko ko ga malam wani karanta shi ka wannan wala da ba su shi ka in an ka zo wajen karatu ba ruwan mutane da launinka da jami'ar da ka yi karatu da gidan da an ka hindo ka na karatu da ko aka haife ka zancewa da jami'ar da ta karantar da kai da wa kake alaka da shi cikin masu mulki ko masu sarauta ko masu kuɗi ko duk wannan bai hishe ka lokacin karatu sai karatu waɗannan mutanen da kake gani kake tinkawo da su ko masu kuɗi ko 'yan siyasa ko masu mulkin sarauta su sun fi ka son ilimin nan da suna da wata cewa cikin ilimin da sun ba kansu da 'ya'yansu an gane ku suna iya maka gata cikin baiwar da Allah ya basu ko mulkin su ko kuɗin su amma an ka zo wajen karatu su kansu ba su yi ba kansu karatu balle su baka ba wani girma da su kara ma cikin karatu in kana yi kai ba kai ka bari kowa yana da matsayin shi yana da wurin da Allah ya bar shi ina fatan ku cin don haka gata ka tsaya kai karatu don ka yi takarruja a jami'a ta kaza wannan ba shi zai hishe ka ba wanda ya yi takarruja a jami'a da kake ganin ba komai ba in ya karatu wallahi shi ya karatu dan da duk alfaharin da kake da duk diplom ke in an ka zo aji su za a yi ai bayani su kuma mutane saurare za su in an ka zo an ka saurara kwana ɗaya kwana biyu dama wasu da kyan asiri na ga kawo su da ya saurari kuna sai ce kai hayaniyar ta shi ka buwari mu tsaya mu yi karatu mai kyau ƙasa ba ta ba da karatu an gane ko a'a in dai kayi balaguro lokacin yana taimaka maka saboda irin wasu matsaloli da akwai garin ku babu su anan zancen zuwa wajen suna wajen zuwa kaza wajen zuwa kaza abokan ka su da ka in kana wata ƙasa kana karatu wannan yana taimaka maka amma ba shi kinu dan kafe ta makafi wanda bai wanda bai taɓa karatu ba shi bane dan kai karatu a jami'a ta ƙasa kaza ko ƙasashen laba ko ƙasar ba shi kinu kana da karatu ba an gane ko ko kai karatu zauren walan wani ko kai fito daga gidan malam wani wannan duk ba shi kin kai karatu ba abinda ake so in an to jan karatun karatun in babu shi ƙarya ta duk wanda ya karbi ba girgi ƙarya ta don bai iya karbi ba kai ne su karatu in gaskiya na shi so su dubi karbi ba da shi karbi ba girgi cikin karatu mun bai tona don haka ai hattara da wannan almuhimmu dai fir'auna yayi babban ƙarya kuma yace ana rabbukumul a'la kaga ya rubuta cikin rabbu shine babba to kaga sai ce wallabi wa idza maritu fa huwa yashfi wallabi yumituni thumma yuhyi an gane ko alladhi khalaqani alladhi khalaqani sai ce mi fa huwa yahdi shi yake shi yake nan sai kawo huwa dan wani na inda ayi na ishir da kai wallabi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maritu fa huwa yashfi wallabi yumituni thumma yuhyi yazo wajen wallabi yumituni bai kawo huwa ba mi yasa saboda ba wanda isa yi iddi'a'in shi kira ya ko shi ke kashewa ko na marufu da iddi'a'in rububiyya ƙarya ce ƙarshe ne ta bayyana ba a cewa wanda iddi'a'in rububiyya akwai fir'auna yayi da ma da na marufu amma sai labari ta an gane ko domin suna cewa huwa in an kawo ta tana nuna ta akidi da hasu to nan yumitu sun mai sun ce bai kawo ba bai ce wallahi huwa yumitu ba sun mai yuhini saboda ba wanda ya taba iddi'a'i ba wanda ba babu wanda ya taba iddi'a'i ba ko an yi ƙarya na an san ƙarya ne shi yasa fir'auna ma da iddiayin wannan Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin shi yace shi Allah na kuma fir'auna yana da mata Allah ga zuwa shi roki mata shi da daddare ta hankuri sha biyu na dare ko zuwa kai dai Allah kuma fir'auna na cin tuwo kuma shi ta yi cikin dush toilet ya duka yayi ni Allah ka san dai mutum yake shi Allah na kuma ka gane shi yana da mata kuma yana zuwa dush eh ya ci abincin da bai da kyau ciki shi kada shi ruga da gudu cikin fushi shi yo zawo Allah ga zawo ka san dai mutum ya doke baka san ciwon kanka ba katon kaddara hikima shi Allah na kai yarda fasakhafa qawmu fa zawo shi yasa ko tura wanda kun kusa yana muna wayo saboda sun fahimci cewa muna da da suke yi bature ya zauna can cikin flash bakin teku yana rungume da karuwa ta yana rubutu ya turo ya ce ai aiki da shi Afirka kuma shi kenan kawai sai ya ce an dace ya dace ai aiki da shi wani irin tunani ne gare mu mu ba mu da wani tunani sai dai a rubuta wani abinda za mu yi ina fata kuna fahimta ta a wasu dokoki da suka kawo can mu dibi abin da an na ilimi mai amfani mu dauka mu yi amfani da shi can fada su can kuke zuwa tambada su to yanzu in duk abin da mutum ya ce a yi kishin sun ce namiji ya faru namiji mace ta faru sai a kawo da wannan tambada to shi wanda ya ce a sa wannan dokar kasar shi taho a darba mai da kasu kuma a doko da ya kai mata shi ma a raba shi da ita tun yanzu duk dan siyasar da ya ce wannan abin ya dace da dan boko da mallamin da ke karyar cewa irin waɗannan abubuwan adiba ne a gani tun da dai yanci na abin mutane yancin su to a fara da kai bas a fara da kai mu gani sai mun ga an raba ka da matakka matakka ta tafi ta arme wata katanya kai kuma an arma maka arme dan darma maka aure da katu ƴaƴanka duka gaba ɗaya mata wanda a gidan aure an hindu su an darma musu aure da mata ya za a yi ku ‘ya'yanku ba ku yarda abu ya fada kansu ba maza da mata, ku kanku ba ku yarda da abin ba a kanku ko a kan matanku ku yarda abu ya tabbata a kan ‘ya'yan al'umma. Wannan ya nuna cewa akwai matsala. Allah kai muna sani. Sai kuma riwayar da aka daga Sa'ad bin Abi Waqqas wajen fadar aya ma nan min ayatin aunin si hako an gane ko na ati bi khairin minha aw mithliha aw tansaha akwai kira da an kai aw tansaha an nuna sa'id bin musayyib yake cewa abin nan saduquri uka fadatansa wadhkur rabbaka idha nasit ko ba ka da bane gagan riwayar da suke yi wa aunin siha kina aunin siha mamantar da kai ita shi sa'ad bin abi waqas ana ganin bai da wannan nun siha din ba tunda cikin sahabbai kun san wani lokaci qur'ani da sabka wani bai da labari har yake cewa alqur'ani ibn al-musayyib na karanta aunin siha shi sa'ad bin abi waqas ya ce inna al-qur'ana lam yanzil ala المسيب بين سبك غريش ولا آل المسيب قال الله سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت to shi wannan au tansa hatan ayyuka qira'a ce shadda daga baya an shafe ta an gane ko amma aunin shi hadin tabbatacce ne wani lokaci ana samun sabani saboda sahabi bai samu labarin ayat ta saka ba almuhimmu dai ta nuna au tansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah wazkur rabbaka idha nasit an gane ko daga cikin sai hadisi na Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu inda yazo rabbana amatna fitnatayn ma'ana ko asarna abdullahi bin mas'ud tun da ba hadisi bane rabbana amatna fitnatayn wa ahidna fitnatayn ka kafa sun ce rabbu bangijin mu kara yadda musu biyu kuma ka kashe musu biyu yace hiya kallati fil baqara kayfa takfuruna billahi kana wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ina ba ta fahimta sai kuma wuri na hudu da ake samu mun wuri na uku tafsirul qur'an bil qur'an wajen maganar tabi'una da atba'i su ma suna yi ina fatan an fahimci wani lokacin su ma suna fassara alkur'ani mujahid ne daga cikin ɗaliban ibn abbas da an ka karanta aya kan labar rana ala qulubihim ma kanu yaksibun yace ar-rajul alladhi yudnibu adh-dhanba an gane ko fa yuhitu adh-dhanbu bi qalbihi mutum ne zai aikata zunubi sai zunubi ya kewaye zuciyarsa hatta taksha dhunubu alayhi sai zunubi ya kewaye masa zuciya qala mujahid mujahid yace mithlu al-ayati allati fi surati al-baqara bala man kasaba sayyi'atan wa ahadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun akwai riwaya da aka yi daga abdurrahman bin zaid bin aslam waje akumin nabi ya ce alƙala annabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba gaba wa qara'a hadha nadhirun min an-nuzurin ula da haka su mata bi za ku iske musamman tafsiri na ibnu jarir at-tabari ya kula da asarkin da anka yi riwaya daga gare su in ka diba cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari suna da yawa ya kawo su to abu na karshe wanda akan shi zamu dakanta tana yi sati mai zuwa sai mu tashi wato a kan shi shi ne littattafan da suka kula da tafsirin ƙur'ani bil ƙur'ani an gane ko abin da yasa za mu kawo waɗannan littattafan saboda ku san littattafan da suka kula da tafsirin ƙur'ani bil ƙur'ani mun ji wannan ko kuma muka samu waɗannan littattafai sati mai zuwa ke da muka kare da wannan bayani insha Allah ta'ala sai mu ɗauko wanga bayanin waɗansu matsaloli in akwai rayuwa waɗanda hatta da manya-manyan malamai wani wannan abin yana zama musu ishkari cikin ƙabiya ta ilimi da tafsiri shi ma sai mu gabatar da shi kinan wannan shi da kai mu insha Allah sati na sama kinan za mu dawo mu karasa wannan karatu sannan sai mu dora akan littattafan in fa akwai rayuwa saboda lokaci ya gabata in kuwa musulmi ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ga mutum da Allah shi ba mu gada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته